من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا منها أما بعد يا إخوتنا كتبتنا اليوم تكلم على شر الكرم وأنواعها إذ قال الله جل شأنه في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل شأنه يسألونك عن الكمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما وقال جل شأنه أيضا إنما الكمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال جل شأنه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الكمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقال جل شانه ومن يأس الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال العلماء الكم اسم جامع لكل ما كامر العقل أي كل ما كامر العقل فهو كمر وأيضا حرام وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل آية تحرم الكمر مشوا الصحابة بعضهم إلى بعض وقال حرمت الكمر حرمت الكمر يا معشر الأنصار لأجل ذلك يجتنبوها ويتركوها جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكمر قدر عظيم الكمر يكامر العقل ويضيء بالمرض الذي لا يبرئ إلا أن تدع الشرب الكمر وإذا أنت مداوم بشرب الكمر كنت في لعن الله ورسوله في الحديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وما بعد ذلك إلا التوبة وإذا تنديم بالشرب والكمر قد حرم الله عليك الجنة أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن كمر أي عاق لوالدين وشارب الكمر هما لا يدخلان الجنة لأجل ذلك أيها المسلمون نحذر عن شرب الكمر وأنواعها أنواعها أيضا كثير وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لأجل ذلك كل من شرب الكمر لا يقرب الصلاة حتى يذهب عنه ما يهبط منها من الكمر أو حتى يذهب عنه رائحة الكمر وأيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم أعمالهم أو حسناتهم إلى السماء العبد العابق حتى يرجع عن سيده فيضع يده في أيديه والمرأة الساكت عليها زوجها حتى يرضى عنها والسكران حتى يصفو اللهم احفظنا من شرب الكمر وانواعها برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين amma ba yan uwa musulmi kuɗuban mu a yau tana magana a game da abin da ya shafi shaye-shaye kuma mu ɗauka ta ce shan abin da ya shafi giya malama sun ɗauki wannan kalma gaba ɗaya a ɗauka ka ce shi ne duk wani abin da zai jirkita hankali ka ji hankalinka ya bar jikinka yanzu wannan ya zama giya wannan ku komin kyawun abu komin kyawun abu shi yasa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suke daukar sa kaman magani manzo Allah yace bai sanya maganin ku cikin abin da ya zama muku haramun ba ya sanya abin da za ku yi magani da shi cikin abin da ya haramta muku ba saboda haka duk abin da zai canja hankalinka ka ji ya bar jikinka wannan haramun ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye wa kanku da iyalanku wuta muddin kana jin tsoron wuta a kai kanka to ka kiyaye wa iyalanka wanda ake nufi shine ya zama ka ɗauki mataki a game da iyalanka baka bar yaranka suna tafiya yadda suka ga dama suna abokantan waɗanda suka ga dama ba sai ka bar yaronka ya shiga ya fita shi kadai ba ka lura da shi ba ka ce masa ka yi kaza ka bar kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta aboki ba a so ya zama kowa shine abokin ka da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku duba waɗanda za ku yi abota da su ɗayan ku ya duba ya kalli wa zai yi abota da shi idan ka yadda ka yi abota da mutumin da yake ba mutumin kirki ba to fa malama suka ce hali yana sakan hali za a wayi gari ka ga ɗanka ya faɗa cikin wancan ɗabi'an ka ba ka tsammani saboda haka ‘yan uwa musulmi mu yi taka tsantsan a game da iyalanmu wajen ɗaukan matakin suwa suke abota da su mu riƙa bi muna lura wallahi idan ka yadda ɗanka yana abota da mashayi sai ya koya in ka yadda yana yawo da mai sata sai ya koya idan mazinaci ne kabarci yana yawo da shi zai koya idan mai aikata luwaɗi kabarci yana yawo da shi zai koya duk wani aiki na alfasha idan kabar su ya zama shi ne safiyansa wurinsa daransa abokinsa to sai a waye gari kai ma ka samu ɗanka ya faɗa ciki saboda haka yawa musulmi hanyoyin da ake bi ake shaye-shaye ba sai giya kawai ba hanyoyi suna nan daban-daban daban-daban na zamani wanda ne dukkan abubuwan suna canza hankali shi yasa duk wani abin da ka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace duk abin da zai zama ya canja maka hankalinka daga yanda yake na da ya zama jiya duk abin da zai canja hankali kenan kaga ashe duk abin da ka sha ya saka kamaye ya zama haramun kuma ya zama giya shi sa Allah subhanahu ta'ala ya ce ya lissafo su daga ciki akwai irin su giya su cata da dukkan nau'o'in su yake kazanta ne daga aikin shekaru ku nisance su kuna so ku rabauta shi sa sai Allah subhanahu ta'ala sai ya ce shedan babban burinsa ya jefa kiyayya da washe ceniyan juna a tsakaninku a game da giya sata sai ka ga idan ka sha ka bugu ba za ka ji kunyan kowa ba ba ka kallon kowa da mutunci za ka iya cin mutuncin kowa saboda yanzu ne ba a hankalinka kake ba wallahi kare ko da matar da kuke zaune da ita sai ka fito mata da wani mummunan ɗabi'a sai dai kawai ta yi haƙuri da kai ta kyale ka saboda ta san halinka amma sai ka aikata mata abin da yake ba daidai ba saboda haka musan tawa iyalanmu suke ainihin mu'amalanta da su uwa musulmi mu sani Allah subhanahu ta'ala ya gwada mana cewa lallai ita giya barinta shine abin da ya fi kyau don me ko a farkon al'amari aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah za su tambaye ka a game da giya mun cewa kai ne ka faɗa musu akwai zunubi mai yawa mai girma kaga ashe an gwada maka lallai ita zunubinta yana da girma ta ce wanda idan ka sha ka bugu ka faɗa cikin maye za ka iya aikata duk wani saƙo da ka sani saboda me yanzu baka cikin hankalinka hankalinka ya bar jikinka shi sa hatta sallah da muka gani ana yi Allah subhanahu ta'ala ya ce kada ka yadda ka kusanci gun sallah muddimi kana cikin maye sai ka san me kake faɗa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana ko da barci ne ya dame ka za Allah ya ce ka zauna idan barcin ya tafi a gare ka sai ka tashi kai sallah ta yi ka je kana sallan ko ka zagi kanka ko ka fitar da wata kalman da za ta zama kuma ta bata maka sallan shi ta ko sallan za ka yi idan ma barci ne ma ka ce ka zauna in ya tafi sai ka tashi kai sallah to ka zo ka ka sha giya ka bugu kuma gashi ana sallah kaga da ka shigo cikin sawun sallah za ka bata wa bayin Allah sallah saboda babu nutsuwa a tare da kai ko kuwa ka aiwatar musu da abin da ba shi ne ba saboda ka yawa musulmi mai taka tsantsan a game da wannan samari da yawa sun fada cikin wannan ba a farga ba sababin abota da waɗanda ba a san suna abota ba yasa ka rika bibiyan ɗanka idan ya kai matsayin da ya kamata ainihin ka tsawatar masa ka tsawatar masa kar ka bar shi da yana abota da duk wanda ya ga dama sai ya wayi gari ɗan naka ya lalace ka zo kana nadama daga bayan nadaman da ba zai yi amfani ba wa musulmi da yawa sukan yi amfani da kawunansu saboda suna ga in sun bi wata hanya da za a musu abin da zai jirkita musu hankalin nasu ba za a musu ba har ya kai ma wasu sukan ɗauki allura su yi wa kansu wai duk dan su bugu har ya kai ma wasu azumi za su yi wai don kar su sha wahalar azumi sai su sha abin da za su bugu kaga wannan dukkan lalacewa ne ya kai lalace ka je ka bugu ka wuni kana kwanci me riban azumin ka lai babu wani riba sai dai hasara ka wuni kana buge yaushe ka tashi kai ambaton Allah balle kai sallah balle ka tsaya ka saurari abin da Allah ya ce ko abin da manzo Allah ya ce maka da wannan lokaci wanda ko yaushe kana cikin mai ka yi hasara hatsarin shine baka san lokacin mutuwanka ba idan ka shige a wannan lokacin fa idan ka shige fa ko ya gaya maka kana da tabbas a rayuwanka ba ka da tabbas saboda haka mu yi taka tsantsan yan uwa musulmi a game da ainihin maye da dukkan abubuwan da suke nau'ukansa saboda ka ko da abin da bai kai giya ba ne in dai ka sha ya taɓa maka hankalinka ya canja da ya zama maka giya za ka a kiyaye na Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya yi tsinuwa a abubuwa da yawa na abin da ya shafi giya da ita giyar kanta aka la'ance ta wanda ya matse ta aka la'ance shi wanda ya ɗauko da kansa ma bai tsira ba shi ma sai da aka la'ance shi alle mai saya ko mai sayarwa duka suna ciki saboda haka yan uwa musulmi mu kiyaye Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye sannan yan uwa musulmi kamar yadda aka sani ne ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kiyaye ta ake yi wallahi akwai al'amura da kusan kowa ya sani duk shekara akan gabatar da bidiyo'i kala daban-daban kowane shekara kaga wannan shekaran irin nasa daban wannan shekaran ma in ta zagayo irin nata daban wallahi yan uwa musulmi mu yi taka tsantsan mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa cikin hadisi ummina Aisha Allah ya kara mata cewa duk wanda ya kago wani al'amari a cikin wannan addinin musulunci wanda baya cikinsa an kuma mayar masa kayansa ma'ana ba za a karɓa ba haka kuma a ruwaya ta musulun duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a cikin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mayar wa mutum komin kyawun saboda haka shi ko daman bid'a shi abinda aka ɗauke shi a matsayin addini yana da kama da addinin amma ba addinin bane ba wannan shi ne bid'a saboda ka dukkansa duk yanda yake ka watsar da shi ka nisance shi an wa musulmi mu yi taka tsantsan akwai waɗanda ba su kansu wasu har daɗin ana gabatar da bid'a ana cin mutuncin suna su har dariya suke suna murna wa ka yi hasara kuma an kira ka kai ahalus sunna ne ka ce kai ahalus sunna ka yi hasara a rayuwanka ka ci cikinka ba ka tare da manzon Allah kamata ya yi ka duk ɓacin ran abin da ake yi saboda ne za a saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasu wasu ba sai ka ga yaran suna bi lungu-lungu wai suna kallon ina ruwanka da kallon abin da manzan Allah bai yi da shi ba manzan Allah bai yi ba sauran sahabbansa duk ba su yi ba dukka waɗannan ƙarni uku dukka ba a yi ba manzo Allah ya riga da yawa yace mafi alkhairin zamani shine wanda yake ciki sannan sai wanda ya biyo bayan sa sannan sai wanda ya biyo bayan sa duk a waɗannan karnuka ba a gabatar da irin waɗannan abubuwa sannan yanzu an zo ana gabatarwa kana jin daɗi har wasu saboda rashin kishin musulunci saboda rashin aƙida ta sunna har matayensu bi suke wai za su je su kalli bid'a ta yi asara saboda haka aƙidar tana rawa har yanzu sunnan a baki take babu aƙida lahi mu gyara muddin muna so mu ce sunnan to fa sai mun ne su bid'a ma kana bid'a kana sunna ya kyale ka sai ka faɗa ne cikin munafukai kuma an kai wasa dan su ne ne su ne la ilaha wala ilaha ilaha suna can suna can suna can suna can ka gami ba ka da matsayi guda ɗaya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya ba mu ikon ne santanta اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء دين الإسلام قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
ya kashe baka yi ma wani wani mi